شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإنها خير زادكم من عاجلكم إلى آجلكم وهي خير ما ينفع العبد أمام ربه تبارك وتعالى حيث يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله ما زلنا نتحدث عن الأخلاق الحميدة وأخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ثم أخلاق الأنبياء وتحدثنا أما طرأ على هذه الأخلاق من فساد وضياع جراء إضاءة الصلاة واتباع الشهوات فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا عباد الله فقد تحدثنا عن عدد من الأسباب التي تؤدي إلى فساد الأخلاق ومنها عباد الله ما نشاهده من قنوات فضائية فإنها كما قيل سبب من أسباب فساد الأخلاق في المجتمعات المؤثرة أو سبب من أسباب فساد الأخلاق في المجتمعات المؤثرة ما أتانا عباد الله من نافذة غريبة لا نستطيع إغلاقها ومن سقف لا نستطيع له سدا إنها الحرب القادمة من الفضاء حرب القنوات الفضائية التي هي أشد تنكيلا وأشد تخريبا وأشد فسادا من حرب الدبابات والطائرات عباد الله أيها الإخوة المصلون تخيلوا ما بين أيديكم تخيلوا حالنا أمهات ومعلمات وزوجات وبنات ورهقات هن من تربية قنوات فضائية عباد الله فلتعتبروا إنها والله رحلة الخداع إلى دنيا الضياء يوم مسلمين har yanzu dai muna tattaunawa ne akan kyawawan ɗabi'u da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ɗabi'un annabawa na ƙwarai halayensu na ƙwarai da kuma abin da ya samu al'umma a bayan canjawar waɗannan halaye na ƙwarai a dalilin an wulaƙantar da sallah an bi soye-soyen son zuciya mun tattauna waɗansu cikin sabuban da suke jawowa tarbiya da halaye na kware su gurbata abinda muke tattaunawa a yau cikin abin da yake gurbata ɗabi'u waɗannan tashashen da muke kallo tashashen talabijin tashoshi na satellite an yi ittifaki yana cikin abin da ke gurbata dukkanin wata tarbiya wallahi wani wundo ne cikin al'umma da ba wata ƙasa ba wata al'umma da za ta iya toshe wannan wundan wannan wani fage ne wani sansani ne da ya bude a sararin samaniya ba wani mai fasaha ba wani mai ilimi da zai iya toshe shi kamar yaƙi ne ya tunkaro al'ummar musulmi yaƙi ake da ɗabi'unsu yaƙi ake da kyawawan halayensu yaƙi ake da tarbiyoyinsu na ƙwarai kuma yaƙin da tsananin shi ya wuce irin yakin da ake ba mu labari waɗanda aka yi da takubba da masu ko yakin da ake yin sa a yanzu da manya-manyan makamai na zamani tankokin yaƙi da bindigogi irin wannan yakin ya fi rusa al'umma da lalata ta sama da irin halin wancan yakin da ya rushe wancan iman nasru wa iman shahada irin wancan yakukuwan da aka yi a baya musulmi tambari ɗaya suka yi musu take ɗaya suka yi musu mun fita ko dai mu yi nasara ko mu yi shahada ko dai mu kashe mun tafi shahada ko a kashe mu mun tafi shahada in kuma mu muka yi nasara to mun samu addini addini ya ƙara ɗaukaka babu wani bayan wannan amma yaƙin da muke tunkara a yanzu sai ka kasa ganewa nasara ake ko ba nasara ake ba komawa da baya ake ko ba koma da baya ake ɗabi'u suna lalacewa suna sakwarkwarcewa mun kasa gane menene dalilin da yasa tarbiyyar mu take lalacewa ƴan uwa duk wanda ya kalli gidajen mu ya kalli al'umar mu ya kalli abin da ake yadawa a kafafen waɗannan na sadarwa a gidajen talabijin a kafofi na satellite zai ga cewa ga baki ɗaya lokacin yara da lokacin mata a cikin gidajensu sun tafi da shi ɗan uwa musulmi mu tsawamuwa kanmu da kanmu adalci mu kalli yadda ake kallon irin waɗannan akwatuna na talabijin sai mu ga mai abin da ya mu haifar za mu ga cewa kawai uwaye ne za mu ga cewa malamai ne za mu ga cewa mata ne na aure ‘ya'yan da muka haifa sai budare da suke tasowa ba su da wata tarbiya sai irin tarbiyar da aka ba su a irin waɗannan akwatunan na talabijin kusan kowane lokaci safiya zuwa yamma ko dare ko cikin tsakar dare ana sabon shiri ko ana maimaita shirin da ya kubce musu wani shirin an kalla da safe wani shirin an kalla da yamma wani hirin ana kallo ana sallan magariba ana kallansa wani hirin ana maimaita shi a bayan sallar asubahi to gaba ɗaya lokacinmu waɗannan rukuni na mata wanda su ne al'umma gaba ɗaya suna kabannin kabatun akwatin talabijin idan haka za mu lalle tafiya ce zuwa wata duniya da abin da za a tadda a cikin wannan duniyar salwanta ce da lalacewa uwar da ba ta zuwa islamiyya ko in an ba ta karatun islamiyya ba ta iya bitarsa cikin gida ba ta iya karatun alkur'ani ba ta haddar alkur'ani saboda abubuwan da take bibiya cikin waɗannan akwatunan talabijin ya za su iya tarbiyyar yaran da suke tasowa ya za su iya zama mata na ƙwarai a cikin gidajen mazajen da za a aike su tun da ta taso tana ƙarama tana gaban akwatu har lokacin da za a aure da ita tana gaban akwatun talabijin ya za mu yi tsammanin irin wannan ta zama mata ta kwarai ballantana ta zamanto uwa ta kwarai lalle yan uwa musulmi mu wakan mu adalci nazaratikum ila almusassalat almudablaja wallati aqsaru musalsalin fiha yazidu ala 50 halaqa fahaddith wala haraj an dawriha fi daya'il hayat wa tamzig al-usra fahiya taqumu kulli laylatin بغسيل المخ الكثير قبك بقسيل ملك للكثير من بنات عقيدتنا yan uwa musulmi a waɗannan kafafan na yada labarai ko waɗannan akwatunan na talabijin galibi mutane suna kallon abin da larabawa suke kira musalsalat ko abin da muke kira series su ake kallo wani fin in aka sa ko wani shirin idan aka sa aƙalla za a yi sati hamsin kowace rana kenan ana sawa sau ɗaya a cikin sati wani hirin zai shekara wani hirin ya shekara biyu wani ya shekara uku kuma kullum bin sa ake tun daga jigon farko har zuwa ƙarshe idan na hausar bai yi ba an aro na larabawa an aro na mutanen turkiya an aro na indiya an fassara da hausar da muke ji kuma shi ma ana bibiyar so wanda ta sa fim mai sun tana kallon sa duk sati ta kalla ta maimaita ta kalla ta maimaita a tura a waya ta kalla waɗannan lokacin ina muke da lokacin da za mu yi tarbiya ina lokacin da muke ganin za mu gyara al'adunmu waɗannan kuma in muka kalli shirye-shiryen galibi abin da suke yaɗawa yadda za a lalata zamantakewar aure yadda mata za su ji suna da emci yadda yara za su ga suna da emci a wajen su kai inda ba su kai ba su hango abin da in ka kyale su da tunaninsu ba za su hango ba ƙarshe kuma lalacewa ce ƙarshe komawa ce da baya lalle ya kamata ƴan uwa musulmi mu sa ido mu tantance mu tsara wa ƴaƴanmu da matanmu wani jadawali da zai taimaki al'amarin rayuwarsu ya taimaki al'amarin tarbiyyarsu wata mujalla cikin mujalla ta kasashen larabawa ana kiranta mujalla ko magazin ta 'yan under 20 an yi ta ne kawai saboda yara maza da 'yan mata da ba su kai shekara ashirin ba ta yi wani tambaya an buga kwashin ne a istibiyan an yada tsakanin 'yan mata aka tambaye su dangane da abin da suke kallo a cikin waɗannan wasu salat ɗin abinda sakamakon wannan binciken ya tabbatar galibin 'yan mata a kowace rana suna da buri suna Allah Allah kallon shirye-shiryen da ake yadawa a kowane rana me babban abin da ke burge ku a cikin waɗannan irin shirye-shiryen abin da aka samu kawai salon yadda ake yin magana salon yadda ake tattaunawa irin kayan da ake sawa irin gidaje da falon da aka zauna irin higar da jarumi ya ko jaruma ta yi waɗannan galibi ne abin da yake birge su ba zancen darasi ba zancen tarbiya ba zancen ilimi ba zancen kaza waɗannan abin shi ne galibin abin da yake birge su inda za mu koma mu ma mu tambayi matanmu mu tambayi 'ya'yanmu mu tambayi waɗanda muke tattauna da su cikin 'yan uwanmu idan suna kallon kwana casa'in ko suna kallon labarina ko daɗin kowa me babban abin da ke birge su wallahi ba za ka taddaba wani muhimmin darasi cikin darasin rayuwa abubuwan da ba su wuce waɗannan zalakar magana ba fasaha yadda ake ƙera magana yadda ake ado yadda ake habaici ga wasu yadda ake zagin wasu duka dai darasin bai wuce irin waɗannan ba in haka za mu bar rayuwarmu ta lalace lalle abin da turawa suke nufi kamar ya tabbata ne a gare mu har yanzu tattaunawa ake da yawa cikin akwatunan talabijin ko tashoshi na satellite da ake kallo ba a san ba hakikanin waye mai mallakar su ana kashe musu makudan kudade ana kashe musu akan kayan aiki ana kashewa akan albahi ana kashewa akan shirye-shirye wai suna da wani hadafi ne na kokarin gyara tarbiyar mu idan suna da akwai daga lokacin da aka kafa su zuwa yanzu me abin da muka girba na ci gaba na karuwa a tarbiyar mu menene abin da muke gani na lalacewa da lalacewar tarbiyar mu yan uwa musulmi yana da kyau mu koma ga ɗabi'un mu kyawawa mu kula da addinin mu mu kula da karatun alkur'ani mu sa jadawalin abin da zai amfani rayuwarmu ya amfani rayuwar 'ya'yanmu ya amfani iyalanmu اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقول كما أقول دائما وأبدا بما يقوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر وكره إلينا الكفر وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دنا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله